بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, sha takwas ga watan Ramadan, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha hudu ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم تديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دار خيري إما من تابع bayan da malam ya ƙare kafa hujjoji da ruwayoyi da suka zo cikin Buhari da Muslim kaɗai dangane da abin da ya shafi darajojin abubakar domin ya ƙaryata tijani samawi da ya ce a duka littattafan sunna ba ma inda aka ruwaito darajojin sayyidina abubakar masu yawa da suka kai na sayyidina ali shi ne malam ya ce to bari ya kawo darajojin abubakar wanda abubakar kaɗai yake ɓanta da su banda sauran sahabbai malam ya ƙara kawo mana waɗannan bayanai sai fara taƙaito hadisan yana kawo mana su da tsoron ma'anansu domin karanta na farko na biye ce قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه ننكو maganan da annabi ya faɗi dangane da matsayin sayyidina abubakar ya ce laukuntu muttakhizan ghaira rabbi khalilan annabi ya ce da zan riki wani wanda ba ubangiji na ba a matsayin wani badaɗai lattakhastu ababakarin ya ce lalle abubakar zan ɗauka a matsayin badaɗe wannan daraja ne wanda annabi bai kira sunan kowa cikin sahabbai ba duk ga su zazzauni ya keɓance sai da na abubakar da shi wannan ba daraja ba ce ƙaddara abubakar bai da wata darajar sai wannan wannan ta ishe shi ɗaukaka ko ba ta ishe shi ba na uku a maran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ba da izini an tusaddal abuwa cewa duk wata ƙofa a toshe ta fil masjidi a cikin masallaci illa babahu amma ƙofan abubakar ya ce a batta buɗe wannan ma daraja ce ƙofanka da tawa da na kowa ma in akwai ta annabi ya ce ai marmaza a kulle mai su amma ƙofan sayidina abubakar ya ce a batta buɗe wannan daraja ce na hudu ikhbarun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin da annabi ya bayar cewa annahu a habbun rijali ilaihi in dai cikin maza ne to ba wanda annabi ya fi so irin abubakar wabnatihi a habbin nisa ilaihi cikin mata kuma to ’yar abubakar ɗin aisha to ita ce wacce manzan Allah kuma ya fi so kaga wannan darajar gaba ɗaya ya tari ya ƙare gidan abubakar ne a ce kuma wai abubakar bai da wata daraja anya an yi gaskiya ƙarya ne aka faɗa na biyar غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له annabi ya yi fushi a madadin abubakar hatta ta marra wajahahu har sai da fuskan annabi ta canza wantisaruhu lahu kuma har annabi ne yake tare masayidina abubakar fada wastighfaruhu lahu thalathan muka ji har istighfari kafa uku annabi yayi ma sayidina abubakar wannan istighfarin da ya mai inda zai kasance abubakar na da wani laifi to wannan istighfarin ma ya haɗe laifin na shida ikhbarun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama labarin da annabi ya kawo cewa annahu saddaqahu abubakar ya gazgata shi min gairi taraddudin ba tare da wani taraddudi wala shak ko shakka ba ma'anan wannan shine lokacin da annabi ya zo da addini da yawa sun yi rawan kafa sun yi taraddadi sun kai sun komo sun yi shakka amma banda sayyidina abubakar ba da ma kazzabahu qaumuhu bayan da al'umman annabi gaba ɗaya sun yi taron dangin ƙaryata shi shi kuma abubakar shi kaɗai ya tinkare sai ce ai ba a taɓa ganin mai gaskiya ba ma irin shi na bakwai ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi haƙƙihi maganan da annabi ya faɗi dangane da matsayin abubakar cewa hal antum tarikuna li sahibi wai ku nan ba za ku shiga tetayinku ku rabun man da abokina ba walam yaqul zalika li ahadin ghayrahu annabi bai faɗi wannan ga kowa ba in ba abubakar ba mimma yadullu ala ikhtisasihi min as-sahaba bima lam yablighu bima lam yablighu ghayra wannan yana nuna keɓantacciyar darajar abubakar wanda wani da ba shi ba bai cimma wannan matsayi na na Abubakar ba ko da wasa. Na takwas, annahu sahiban nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil hijira. Abubakar shi ne abokin rakiyan annabi lokacin hijira, wa thaniyat naini filgar, kuma su biyu suka zauna a cikin wannan kogon yayin tafiya hijira. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له da kuma maganan da annabi ya gaya mai cewa ma zan nuka bithnaini Allahu thalithahuma me tsammanin ku da mutum biyun da na ukunsa Allah ne kun gano wannan da kyau kuma aya ta sauka ta ta jinjina ma abubakar cewa babu ishi babu irin shi na tara إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستخلافه bayanan da annabi ya riƙa yi yana ishara yana nuna cewa bayan shi ba biye da wani khalifa in ba abubakar ba wa hammahu an yaktuba bidhalika kitaban da kuma ƙoƙarin da annabi ya yi ma hayyaba takarda rubuce sun matarakahu zalika sikatan billahi wa yaqinan sannan annabi ya bar wannan takarda bai rubuta ta ba, saboda yana da aminci Allah maɗaukin sarki zai tabbatar mai da gurin shi cewa abubakar ne zai zama khalifan shi, kuma da yaƙinin cewa Allah maɗaukin sarki ba zai bar wani ya hau jagorancin al'umma a bayan shi ba in ba abubakar ba. Wannan ya sa annabi ya bar rubuta wannan takardar. wa annallaha ya aba gaira zalika wa ya abal mu'minuna gairahu Allah madaukin sarki ma ba zai yadda wani ya jagoranci mumine ba, kai su ma muminan ma, Allah ba zai bar su su bar wani ya zama jagora gare su ba in ba abubakar ba. Wa haza min a'azami manaqibihi kun ga waɗannan suna daga cikin manya-manyan darajojin abubakar. Wa annahu la yakhtalifu fi fadlihi ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ba samu wasu sun yi saɓani ba ko suwaye bayan annabi dangane da falalan abubakar in dai ka cire annabi to cikin al'umma kaf ba wanda ya cimma sayyidina abubakar na goma shahadatu sahaba lahu bima fihim ali radiyallahu anhu shaidan da sahabbai gaba ɗaya suka haɗu suka bayar cikinsu har da sayyidina ali annahu khairun nasi ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa abubakar shine mafi alkhairun mutane kaf bayan annabi wa shahadatu umar lahu bi annahu sayyiduhum kuma ga shaidan da umar ya bayar cewa abubakar shugabansu ne wa khairuhum kuma shi ya fisa alheri baki ɗaya wa ahabbuhum ko mafi soyuwansu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen annabi fi jam'in kabirin min khiyarar sahaba kuma wannan ya faru ne cikin gayya mai yawa daga cikin zababbun sahabbai falam yunkir zalika alaihi ahadun ba wanda ya mai inkari fadalla ala ijma'ihim ala zalika wannan sai nuna cewa sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i abubakar shugabansu ne mafi alkhairinsu ne sannan annabi ya fi son shi a kansu su duka na sha ɗaya taƙadimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu fi sala gabatarwan da annabi ya ma sayyidina abubakar cewa ya jagorance su sallah wa salatuhu bin nasi fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma jagorantar sallan da abubakar ya riƙe ma mutane tun zamanin annabi na raye annabi ya amince annabi ya yadda annabi ya nuna cewa shi zai jagoranci al'umman shi yana nan da bayan bayan fahazil manaqib malai ce kaga waɗannan darajoji lam yushariki siddiqa fiha ahadun min sahaba babu wanda daga cikin sahabbai wanda ya tarayya da abubakar cikin su alal itlaq kai tsaye babu wani cikin sahabbai kaf wanda yake da musharakantan abubakar cikin wannan falalan la Ali wala ghairahu ba alawa ba wani shi ba kowa ma bai shiga cikin nan ba fa kaifa yadda'i hadha rafidi ta yaya wannan dan shi'a zai yi da'awan annahu fi fatshi fi kutubi ahli sunna annahu futtisha cewa ya bincika duk wasu littattafan ahli sunna falam yajilli abi bakarin min al-fada'il wai bai samu wasu darajoji na abubakar ba ma yathbitu li ali irin yanda ma ali ke da falala abubakar bai kama kafan shi ba ma anna hazil ahadis kada ja'at fi sahihaini wa hiya mashhura ko waɗannan ma hadisan da aka dan kawa ka dan tsakura bayani kansu hadisai ne fa waɗanda suka zo cikin bukhari da muslim kadai la tukadu takhfi ala ahadin min sigari tullabil ilmi wanda hadisan ba ɓoye suke gama ƙaramin ɗalibi daga cikin ɗaliban ilimi ba, fa kaifa biman yadda ilbahatha wata haƙiƙar ilimi, to ta yaya wanda yake cika baki na cewa shi mai bincike ne kuma mai ta haƙiƙi na ilimi a ce wai bai san waɗannan abubuwan ba. Kun gano wannan da kyau ku? Ta yaya, wannan ya nuna cewa ko dai ba mai binciken ba ne, ko ba mai ta haƙiƙin ba ne, ƙarya ya yi cin daga abin da bai kamata a ce ya jahilta ba, kuma an kama shi da cewa ya jahilce su bai san su ba jama'a dama su makareta fa haka suke za su ɗibo cika bakinsu su zo da shi idan kai ma ba bincike kake yi ba sai su maka barazana sai a wayi gari sun iya raba ka da abin da ya kamata a ce yana hannunka riƙe gam kun gano wannan da kyau ko shi yasa dole ne al'umma sai sun zama sun san waɗannan abubuwan in ba ku san su ba ‘yan shi'a maƙaryata ne, yanzu haka an ba shi hadisai ƙwaya biyu ne kawai akan falalan na Ali ya riƙe gam yana ta yawo da su yana ƙarya, ko kuma irin waɗannan maganganu na Tijjani a samawi su ne suka cika ƙwaƙwalwan shi yana ta yawo da su yana ƙarya. In ya same ka baka san irin waɗannan ilimin ba ba ka da bincike, shi kenan sai ya ci kasuwanka, ya tafi yana cewa akwai ilimi mai yawan gaske. a tattare da shi nan ko ashe babu komi ƙarya ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah sai kun yi taka tsantsan da yawan sa haka suke in an ganka sai a ce zo mu je wajen jagoran sai a ce ilimi kamar ruwa kana za sai ka ji banda shiriri ta da shirme ba abin da yake bai san komi ba fi dinin lahi shi ya san haka duk waɗanda ma suke tare da shi sun san haka to amma cin da ya riga ya firgita su, ya razana su yi masa ƙarerayi, to shi kenan dole su ce babu ishi, kun fahimci wannan da kyau ku? To irin waɗannan abubuwan ne yanzu ya ce ya bincika duk littattafan ahalus sunna duka wanda bai bincike sai ga kai to cin da ya ce ya bincika a ce doktor zai ƙarya to gashi yayi kenan gobe da jibi da gata in wani ya zo yana maka ƙaryan ilimi irin wannan ko sai ka ce anya ba ƙanin tijjani a samawi ba ne kun gano wannan da kyau ko anya domin na irin ka yayi irin wannan ƙaryan gashi an bincika an ga ƙarya ce shi yasa duk wanda ya faɗi magana ku bincika ƙarshen ta ƙarya yake yi kuna fahimtar wannan ku yanzu misali abun mamaki yaro ne fa an goya su a babur za su je karatu ya zauna ya dinga shimfiɗa ƙarya akan ayan ƙur'ani jama'a cewa ayan nan tana cikin tafsiri kaza ga yadda aka fassara ta don abin da ya ɗauka wanda yake ba labari shi ma tukururin jahili ne bai san karatu ba bai san tuni ya yi karatu ba to shine sai yake ce mashi bari in mun dawa za mu je ka nuna mana wajen ya ce ba matsala ana tunkaran dab da inda zai je nuna sai ya canza labari daga nan dai tabbatar da abin da aka faɗi dai ba gaskiya ba ne yanzu kaga wannan a ƙa'idar malaman hadisi har ƙiyama ta tashi ba zai ƙara faɗin magana a yadda ba amma a yanzu wai na gaya mutane magana suna yadda saboda ba san mutuncin addininsu ba ina fatan mun gano wannan da kyau ƙarya tsagwaranta da ƙafanta mutum ya zo ya yi kuma ƙur'ani yake maƙaryan nan fa to yanzu kana da amincin kai ba zai iya maka ƙarya ba yi ma Allah ya ɗauko malami babba irin al'imamul ƙurtubi al-mufassir yi ma ƙarya sai kai ne ko ke ne ba zai iya ma ƙarya ba Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ci gaba da cewa wa muqaranatu bima thabata fi haqqi Abi Bakr min al-fada'il hadi ko kuma a ce a gwama dan a iya auna wanda ya daran mu na wani tsakanin abin da ya tabbata a haƙƙin sayyidina Abubakar na falala allati lam yushariku fiha ghayruhu wanda babu wani daga cikin sahabbai wanda ya musharakanci Abubakar a cikinsu bagi an yi alam, Mala ya ce ya kamata a sani anna ma sabata fi haƙƙi Ali, duk wani abin da za ka ji na falala cewa daga haƙƙin Sayyidina Ali min alfada'ili na wasu darajoji da falaloli, laysat hiya min khasa'isihi wannan ba ya keɓance Sayyidina Ali shi kaɗai ba ne, amma na abubakar nashi ne shi kaɗai, amma na Sayyidina Ali ba nashi ba ne shi kaɗai. bal kada ya shari kuhu fi ha gairuhu, Mala ya ce wani da ba Ali ba yana musharakantan Ali cikin wannan falalar, mina sahaba daga cikin sahabbai. Wazalika annan min ajali ma sabata fi haƙƙi Ali min alfada'il, sakamakon wannan Mala ya ce bari ya kawo maka misali a nan, yadda za ka ga falala na Ali amma kuma ba shi kaɗai ya cinye ta ba, sun ci tare da wani. amma falalan abubakar shi kaɗai ke cin kayan shi an kawo maka goma sha kaje su ala sabilil mithal amma na sayyidina ali ba na shi bane shi kaɗai hadisin sa'ad ibn abi waqqas fi sahihi muslim hadisin sa'ad ibn abi waqqas wanda yazo cikin sahihu muslim annahu qala yace wa qad dhakara indahu ali ibn abi talib an zauna a gaban shi ne aka ambaci Sayyidina Ali. Amma ma zakarta, to da aka gama bayanin kun tuna mun karanta wannan fa a can baya, wani da ya zo yake son ya suka game da Sayyidina Ali kun tuna? To bayan da ya gama bayanai sai ya ce, kaga abin da ka ambata, salasan darajojin nan guda uku, ƙala hunna lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. annabi ne ya faɗe su ga Sayyidina Ali. Li'anta kuna li wahida, sa'ad ya ce, Kaga, ni in dace da wannan falalan ƙwaya ɗaya, a habbo ilayya min humurin na'am, ya fi man a tara man jajayen raƙuma. Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolu lahu, na ji annabi yana ce ma Ali, fi ba'adu magazihi. a wani daga cikin yaƙe-yaƙe da ya je. Faƙala lahu Ali ya Rasulallah, ko, khallafahu fi ba'd magazihi da annabi ya bar shi a gida ya kula da gari a wani daga cikin yaƙe-yaƙe da annabi ya je. Faƙala lahu rasu, faƙala lahu Ali, sai Ali ya ce ma annabi, ya Rasulallah, khallafta ni ma'an nisa'i wa biyan, yanzu za ka bar ni zaman gari tare da yara da mata? Faƙala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi ya ce da shi, amma tarda an ta kona minni bi manzilata haruna min Musa, ba za ka so kai man abin da Haruna ya ma annabi Musa ba, illa annahu la nabiyya ba'adi, sai dai ni dai ba annabi bayana. Ma'anan wannan shi ne sanda annabi Musa ya je an so a taura, Harun ya bari ya tsara gari, ya kula da al'umma ya ci gaba da karantar da su. Ya tafi kenan samire kawai sai zo ya zige su, cin da ‘yan hamasa ne da ɗumin ƙirji. ya zo ta masa ƙarerai ya yaudare su annabi harun yana gaya mun suka ƙiyarda har ma a lokacin ya nuna cewa musan ma jahili ne musa bai san komi ba ga ubangijin shi anan ya tafi wani waje can neman Allah can yace hada ilahukum wa ilahu musa fanasi su dama waɗanda suke mutanen kawai tintina haka addinin su yake shi ne Allah ce atawa so bihi, wai sun yi gamin baki ne akan wannan? Duk zamanin da ka buɗe za ga mutanen banza haka suke. Samir ya nuna masu ai yafi Musa waye Musa ma shi ba kaman shi waye waye waye. To su dama suna neman wanda ya fi ne. Yana da suka watsar da Haruna da yake ɗan aiki. Sai suka ram da Samiri, shi kuma Samiri ya kira masu ɗan maraƙi, ya ɗinka masu mandiri. suka rage kewaya suna kiɗan mandidi suna zikiri. Nawa Musa ya ji an bashi allanan altaura yana murna aka ce to koma samir di ya batar da su aiki ya koma farko. Faraja a Musa ila qaumihi ghadibana asifa. Ya komo cikin fushi da takeici. Da ya wuce sai je samu haro ya dinki gemun shi ya dinga faska mai duka. Ina ce haba Musa me na yi? kakka kunyata ni gaban makiya kuma mana to dan me da kaga sun bata baka bar su ka biyo ni bai ce to in bi ka kuma ka ce na bar mutane isa ni tsaya da ya gane Haruna bai da laifi sai je ya samu Samiri ce kai Samiri mene to su kuma irin waɗannan yan tsagera akwai bushewar ido da rashin kunya haka suke tintini ba ga abin da shaɗan yi ma Allah ba haka suke duk gayyansu da ganin haddad jallado shi ma haka yake shi ne mai gidansu na ƙarshe mai gidansu na farko shaɗan mai gidansu na ƙarshe daga zuwa annabin musa ya mai magana kawai shi kenan sai kalli annabin musa ce kai basartu bi malam yusiru bihi na binciko na gano abin da ba wanda ya gano sai ni ba wanda ya kai shi ilimi faqabattu qabadatan min asarar rasuli wani basu hawa ka zalika sawwalat li nafsi haka na ga dama in yi sai mi na musa ce to haka ne eh idhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas sai mai baki shi ya kira shi ne mai nasiha bari ya tabo karan kaɗa mashi ka san mutum bai san wautan da yake yi ba sai ya kai gejin da ya kamata a taka mai birki to lokacin ne sai waiga sai ga abin hannun ma da yake takama shi ba nashi bane kun gano wannan da kyau ku to haka samir aka yi mai baki aka yi je halaka a banza no musa ya maki a wannan dan marakin ya kona shi ya sa shi a iska ya sheke shi to wannan barin haro ne gadin gari shine abin da ya faɗa ya ce ali ya zauna ya mashi amma sai dai ba annabi a bayan shi wasa mi ituhu ya ƙolu yau makhaibar ya ce kuma na ji kunga wani a daraja ne na sayi na ali an bashi tsaron gari to shi kaɗai ne yake da wannan daraja na tsaron gari za mu zo za mu ji ibn ummi maktum ya tsara madina sau goma sha biyu ali sau ɗaya kaga in za a kalli adadin yawa ne waya khalifa ibn ummi maktum nan ba daidai ba ne ranar khaibara annabi ya ce la'utiyan nan rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasula ce zan ba da tuta ga mutumin da yake son Allah da manzon shi yuhibbuhu Allah wa rasulu kuma Allah da manzon suna son shi qala fatatawalana lana laha gaba ɗayan muka ta gurin da ma mu ne da ma mu ne faƙala sai ce ud'uli aliyan ku kira min aliyu fa biyu aka je aka zo da aliyu armidu yana fama da ciwon ido fa ba saka fi ainihi annabi ya mai tofiya idan shi wada fa'ar rayata ilai ya bashi tuta fa fata Allahu alaihi Allah ya bashi nasara wannan daraja ne kowa san wannan hadisin in Allah ya ce za ka yi abu ko ka haƙura ka ba a hankali ka sa haƙuri za ka yi in kai gaugawa sai ka wuce sa'an ka san shi mai gaugawa har ma sai ƙetare sa'an shi bai sani ba sayyidina alfaina ina yana gida idan shi na ciwo bai ma samu daman zuwa ba amma annabi ce yana ina aka ce ga ma laluran shi ce a kira shi aka yi mai addu'a aka bashi tuta aka ce ya shiga ku gano wannan to kaga wannan annabi ne ya sa shi duk abin da kai ka sa kanka ku to sai an samu matsala walan ma nazala hazil aya yayin da Allah ya saukar da faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum ina son ku fahimci wani al'amari ɗaya kun ga wannan ayan tana nuni cewa annabi ya haɗu da matsala ne da wasu mutane ba wanda zai al'amarin addini kowaye inda irin na annabi ne sai haɗu da matsaloli fa da makiya nasara na jiran su suka yi ayar yojin su tamanin suka zo annabi ne ya sauke su a masallaci annabi ne yake masu tuwo yake masu komi fa ko sun zo muƙabala da shi ne suka tambaye shi me za ka faɗi game da isa ɗan maryam sai ce rasulullahi wa ruhun min kakkumanta ya ce rasulullahi sai ce wa ruhun min suka kai ma kaya da isa ruhin Allah ne ce eh sai suka ce idan ya na haza ya isa nan ya ce a ku zo ku ji bayan suka ce a'a ya isa kawai kai ma kaya da ai kaza suka fara tsawa suka fara hayaniya da tsiwa da waye waye shi ne Allah sai ce to in sun jayayya da kai akan wannan faƙul ta'alau ka ce su zo na da wa abna ana wa abna akum wani sa'ana wa wani sa'a kuma an fusana wa an fusa sun manabtahil fa na ja'alna la'anata lahi alal kazibi shiken ku zo ku zo da ƴaƴanku mu zo da namu matanku da namu mu da kanmu da ku sannan mu tattakura mu ci Allah ya tsine mu makaryaci kuna ganewa amma kafin tsinuwa me ake fara yi muƙabala ake fara yi sai muƙabala ta gagara to shine sai a zo sai a goga da bai da gaskiya ko da bai da gaskiya irin wannan hayanin yake to sanda annabi ya tashi fitowa da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aliyan sai annabi ya kira ali wa fatima da fatima wa hasanan wa husainan hasan da husaini suka yi zo da su faƙali ce Allahumma ha'ula ya ahali waɗannan iyalaina ne. Kun fahimci wannan? To sai yan shiya suka ce, Au, waɗannan ne iyalan shi madalla. Sai mu ce, To, ai da Allah maɗaukin sarki ya tashi ya ce wani sa'a na, yanzu Fatima matan annabi ne? Kun gano wannan da kyau ku? Kalman nisa nasi ne, kalman abna su ko menene sifa ne. saboda in aka ce ‘ya'yanka, Hassan da Hussein ‘ya'yan annabi ne da ya haife su, Ali ɗan annabi ne da ya haife shi, sifa ne, inda nassi ne kamar matarka, to da sai annabi sai zo da Ibrahim, sai zo da mai alƙasim da Fatima. Kuna gane wannan? Waɗannan kawai sun zo a matsayin wakilcin waɗancan ne. Amma ɗan shi ya tashi kawo sai kawo maka wannan sai ci gashi, ai, waɗannan su ne kaɗai ahalal baiti sai kuma ya zo maka da hadisin bargo hadisin ke sa sai ce annabi ya sa hassan da hussein da fatima da ali ce allahumma haula ya ahalal baiti sai ce duk wanda bai cikin sai ka ce duk wanda bai cikin bargon nan ba ahalal baiti bane in zaka ce eh sai ka ce to sauran imamanku guda tara suna cikin bargon kun fahimci wannan da kyau ɗazu ba mun yi tarihinsa ba suna ciki in ba sa ciki suwa ba ahlul baiti bane to a lokacin za a ce maka ai suna cikin tsatso waye mutu waye ne kace wannan dubban kaura ne karatu ne na wanda ya sha kai wannan hadisi muslim ya fitar da shi kitab fada'il sahaba babun min fada'il ali ibn abi talib ya zo a jiz'i na hudu shafi na ɗari da dubu ɗaya ɗari takwas da saba'in da ɗaya ina fata mun gane wannan da kyau to gashi ba mu kai ga ƙarshen bayanin ba ga lokaci ya ƙure za mu zo za ku ji waɗannan darajoji guda uku wanda ba Ali ba ya iya shiga ciki ko ko na Ali ne shi kaɗai kun dai ji na abubakar na abubakar ne shi kaɗai amma na Ali na Ali ba shi kaɗai ba ne nasu ne na su duka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم